أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله تعالى زم ci gaba da karatun littafin mai albarka muqaddima ta al-Imam al-Hafiz Ibn Majah al-Qazwini rahimahullah ta'ala zan mu tahi cikin muqaddiman nan babe na 20 babu sababu muallimin nasir khair baban da ke bayanin ladan wanda ke karantar da mutane alkhairi ilimi na alkhairi hadisi na 239 da al-Imam ya kawo rahimahullah ta'ala yake ce haddathana Hisham ibn Ammar حدثنا حفص بن عمر عن عثمان بن عطاء عن أبيه عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجي من زان الله صلى الله عليه وسلم هنا إنه لا يستغفر للعالم من من في السماوات ومن في الأرض حتى الهيتان في البحر lalle tabbas yana nema ma malami gafara duk wasu wanda ke cikin sammai da kasai hakihin da ke cikin ruwa al-imam mai sharhi yake cewa na'am fihi talabul ilmi huwa huna al-alim fa ka'annahu adlaq alayhi ismuhu bil ma'al nan gurin yana faɗar cewa ɗalibin ilimi ba wani gurin kuma ya ce malami ya yi itilaki don saboda duka makoma ɗaya ce hadisi na 240 al-imam ya ce haddasana ahmad ibn isa al-misri haddasana abdullah ibn wahab an yahya ibn ayub an sahal ibn mu'az ibn anas an abihi annan nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man allama ilman falahu ajru man amila bihi la yanqus min ajril amil duk wanda ya karantar da ilimi yana da ladan wanda ya aiki da wannan ilimin ba tare da an rage ladan wanda ya aiki ko ɗaya ba dalilin karatunka dalilin ka wani ya ji ladan aiki kaza ya yi to wannan aikin za a baka ladan daidai yadda ba tare da an rage komai ba ya ce wannan misalin misal ajiru bi shaddal wusul ilayhim dariqi kasance da sharadin ilimin ta hanyar ka ya je mishi iz laukana alimul muallimu mualliman lahu da a ce laukana alimul ilmi da mai karantar da ilimin kuma shi malamin shi ne to zai kasance ilimin ya je ta hanyar shi ba ya je gare shi ba ta hanyar shi wannan wanda ya kai ba almuhim dai wanda ya ji ta wajenka kai tsaye ya amfana da wannan abu hadisi na 241 al-imam ibn majah yake cewa haddasana isma'il ibn abi karim al-harrani حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحمن حدثني زيد بن أبي أنيسة عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم خير ما يخلف الرجل من بعده ثلاث mafi ficin abin da mutum zai bari bayan mutuwar shi abubuwa guda uku ne waladun salihun ya du'u lahu da na gari wanda zai rika mashi addu'a wa sadaqatun tajri bulugha ajruha da lada sarka mai gudana da ladanta yana tarda shi wa ilman yi umaru bihi min ba'adi da ilimin da ake aiki da shi bayan shi ya bar ilimin wanda zai za a yi amfani da shi duka wannan yana tabbatar mana da ladan karantar da ilimi قال أبو الحسن أبو الحسن يكي حدثنا أبو هاتم حدثنا محمد بن يزيد بن سنان الرهاوي حدثنا يزيد بن سنان يعني أباه حدثنا زيد بن أبي أنيس عن فليه بن سليمان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن أبي قتادة ana abihi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa zakara nahawa sai ya ambaci irin wannan hadisin yake cewa da na gari da zai mishi addu'a nan du'a'un tahridul lil walid ala du'a wannan kuma shi dan zaburar da shi ake akan ya rika ma ma'aikin shi addu'a li'annahu wa taqila ya hasulu lil walid sawabu min amali as-salih sawa'un da'ahu li abihi kasance ayyukan da zai kasance ladan da zai yi ya san cewa ma'aikin shi yana samun lada idan yi ma ma'aikin shi lada kamar kowai shuka wata itaciya ya sa ladan ga ma'aihin shi duk wanda ya ci dan itaciyar wannan ko kuma ya kasance ya yi wasu ayyuka na alkhairi ko sarka ya ce wadda take gudana duka wannan janibin mu da yanzu dalilin jahilci da rashin karantar addini galibi da wuya aka cika irin wannan abun ka ɗauki ko ɗari ko jika ka ka ce ka ba da wannan ka ba da don saboda ladan allah ya kai ma ma'aihinka an manta da wannan da wuya in ba wanda ya karanci abin ba ya san cewa hakanan ana yin hakanan ko karatun qur'ani ko wani aiki wasu sun ta har sallah sai ibnu taymiya sun ta cewa har sallah akan zahirin nusus in muka gani suna suna goyen bayan hakanan kin to wannan kasance ma'aikinka in ya mutu kasancewa akwai wani abin da zaka mishi na biyayya shine yi mishi sarka bayan yi mishi addu'a da kuma yi mishi ayyuka na alkhairi hadisi na 242 al-imam al-imam ibn majah yake cewa haddathana muhammad ibn ya haddathana muhammad ibn wahab ya kawo sanadi har zuwa ga abi huraira yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna mimma yalhaqul mu'minu min amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi na daga cikin ladan da ke tar da mummuni bayan aikin shi da kuma bayan ya mutu na aikin shi da ayyuka na gari bayan mutuwa shi ilman allamahu ilmin da ya karantar wa nasharahu ya yada shi wannan shi yasa duk wanda ya san farala da daraja ta ilimi zai kokarin yada shi don saboda ya san irin ladan da ake samu a cikin shi shi yasa muka ga sira da tarihi na magabata zagai da suke da shagaf akan karantar da ilimi ko da wasu da wanda zasu ba suna kokarin karantar da shi mun san ibnu malik mai alfiya rahimahullahu ta'ala da cikin sirar shi yana tahowa majalisi titi yake bi yana jayo da mutane ku zo a baku ilimin nahawu ku zo a baku ilimi ya taho yan kaɗan kin da ya samu yau su zo gobe ba su zo ba zawwa yake majalisin babu kowa an yi magana misali daga la'asar zuwa faɗuwar rana za a yi karatu in ya zo ba ɗalibin da ya zo bai tashi sai lokacin ya ƙare ya ɗaga hannun shi ce ya Allah ka shaida ya na tahiyata kuma gobe bai hana ya komo wannan ya sa shi ya bar karantarwa ya dukufa a rubutu na ilimin da Allah ya bashi wanda kuma ga karbuwar da Allah ya ba littattafan shi da ke an sufanta da ikhlasi to duk wanda ya san cewa ga irin ladan da yake samu a wajen isar da ilimi ba ruwan shi an karba ba a karba ba ya san dai cewa Allah yake ma yace waladun salihan tarakahu da da nagari da ya bari kaga da sai an gama da cewa nagari da nagari ba wanda zai bar dan daba ba wanda zai ta jayo mishi zagi da tsinuwa ba shi ba shi ne zama akasi ya ce wa mushafan warrasahu da mushaf littahi da ya bari gado ko masallaci wannan ƙur'ani ne wannan littahi ne ka bari to ladan shi wanda ya ɗauka ya amfani kana da lada gare shi kenan kaga malamai suna da hanyoyi na lada ba kaɗan ba duk littattafan da ya mallaka yan mutu aka ba wani ko magada sun sai da ladan nan shi yana kai mushi ya ce au masjidan banahu ko masallacin da ya gina au baitul ibn sabilin banahu ko gida na ɗan bulagoro wanda ya gina shi wanda wannan shi ma yana da cikin ayyuka na alkhairi wanda mutane sun yi da wuya ake samun wanda yake ba shi hankali a samu kawai mutum ya gina wani gida ko ya gina wani ɗaki a bakin hanya ko a bakin tasha kawai ce ba na kowa ba ne duk wanda ya taho ɗan bulaguran da bayya da gurin kwana ya shiga ciki ya kwana ya tashi ya tahiye shi ba ƙaramin aikin lada ba ne a cikin akwai wani wanda na gani ya yi kokarin irin wannan ya kashe ma gida komai har da baini da komai ya haɗa komin shi a taisawa ne na gan shi lokacin da na zamana can kawai ba abin da ruwa da wuta da komi kawai duk bakon da ya taho wanda bai da gurin da zai kwanta sai taho ya kwanukan da zai yi tahiye shi to kaga wannan ba karamin alkhairi ba ne yau kaga duka wannan sanin ladan da mutum yake samu ne a cikin irin wannan ayyuka ba dole ya gina masallaci wanda kaga mu yanzu gina masallatai ake ta yi inda ba bukatar su ana ta yin su yunwa tana kashe wasu wani yana zuba miliyayyika yana gina masallatai rishin sanin shawartar malamai masu kuɗin mu suna ganin kawai tunda kana da kuɗin ka subhanallah duka rashin shawartar masu hali ne wanda suke da basir shawartar malamai wanda ya kamata su ba su shawara ga abin da ya kamata kaga su yanzu waje da yake da ilimi da hankali suke abin su masu kudin su bai buga gaban shi kawai ya ce ga ni zan yi abu na a'a malami yake damkama ba muna gaban su da kasashen larabawa wani ya aiko a yi masallaci wani ya aiko a yi kaza dukkan su muna mu'amala da su ba wai mutumin ba ne ba shi yake da a'a yana da kudin shi amma in ya tashi yin alkhairi ga wani malami da ya yarda shi ce kawai ga shi sa'in da ya dace shi kuma ya san cewa malamin zai sa wannan duke inda ya dace ki sai ga cewa ga abin da ya kamata yi amma mutane suna cikin kunci da wahala a zo a gina masallaci mai cin miliyayyika kuma a gurin da ba bukata ba zai zama na ba ka samu ladan wanda ya gina masallaci kuma gurin da zai zama na rarraba kan al'umma ne babu bukatar shi masallaci ana yin shi a unguwa guda madadin a ce an samu jama'a sun haɗu sun taru taron su yayi yawa kai kuma ka ƙara wani ka ƙara raba su an ƙara wa mutane kasala sai zama na kowa gani yake masallacin inda ganan zuwa bakin kara yake ganin shi ya yi mushi nisa ina ma a ce an yi wani a kusa duka wannan rishin basira ne da duba cewa me ya kamata in yi me ya kamata ake bukata a cikin lokacin shi yasa kaga a hadisin nan ba masallaci kaɗai ya zano ba har wasu abubuwan gidan dan bako mai wucewa ko wata itaciya da mutum zai shibka duka wannan yana daga cikin taimakawa da kuma sarka jariya aw sadaqatan akhrajaha min mali fi sihaji ko dukiyar da ya hudda kaga libni sabilin bana yace aw naharan ajrahu ko ta korama da ya gudanar aw sadaqatan ko kuma wani ruwa ya kasance ala sabili misali yana ba mutane wahala wani zarmu a wata unguwa yana ba mutane wahala wani ya sa kudin shi ya gyara shi ya gyara ma mutane su samu gurin wucewa wannan shi kanshi yana daga ciki yace aw sadaqatun akhrajaha min mali ko sadaqa da yahuda ta daga duke shi fi sihatihi cikin lahiyar shi wa hayatihi da yana raye yalhaquhu min ba'd mauti duka wannan ladan na tarra shi bayan mutuwar shi hadisi ne sahihi nan da yace da na gari da na gari yana daga cikin ayyuka na aiki na alkhairi da kuma karantarwa ita ma kyakkyawa saboda da shine ma'ahi shine sababin zawwa dan shi duniya kuma shine sababin zaman shi da na garin zuwa ga shari'a dan inda bai tarbiyantar da shi ba zai zama da na garin ba ganin kaga wannan kadai ke nuna maka daraja da tarbiyyar danka ka tsaya ka bashi tarbiyya ta addini sanin wannan kadai in yayi zai san cewa ma'ayyina da ya rasu ya kamata ba dare ba rana in yi ta mishi addu'a amma in kawo bisa turban neman kuɗi ka sa shi da neman duniya sai an shekara ma in ba an tado zancen ka ba ya mance da ba kamar sun binne dissa ba ruwan shi yadda kowa bai kaka akai ba shi ma haka ba zai kaka akai ba duk juma'a mamata suna haduwa suna tarban mu ya zo mana daga mamacin mu kamar da al-Imam al-Qurtubi ya kawo cikin at-tazkira fi ahwal al-mauta umurul akhirah suna ta kowa yana gurin abin da ya zo mishi daga mutanen shi na duniya kan sarka ce kan kyauta ne kan addu'a ce da aka mishi na diyan shi da makusanta kullun kai kenan ba karantar da danka ba kuma kai ka ja ma kanka sai ka tauka koma da hannu goma ba wani abin da zaka samu
suke cewa kamar daren juma'a kamar da ake cewa rayukan mamata suna zauwa ziyartarwa gidajen masu su shi wannan yana da ingancin magana eh wannan shi ma al-Imam al-Qurtubi yana mun taba karanta shi a cikin at-tazkira tunda mun taba yin shi ya kawo wannan magana amma ban da tabbas in ingancin ta ko rashin ingancin ta saboda shi yana kawo duka ne حديث نا 243 الامام yake cewa haddathana yaqub bin humayd bin kasib al-madani haddathana ishaq bin ibrahim an safwan bin sulaim an ubaydullah bin talha an al-hasan al-basri an abi huraira anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa afdalu sarqati an yata'allamu al-mar'u al-muslimu ilman summa yu'allimuhu akhahu al-muslim mafificiyar sarka shine mutun ya karanci ilimi kuma sai ya karantar da dan uwan shi musulmi wannan ilimin tace mafificiyar sarka hadisin yana da rauni cikin shi akwai ishaq ibn ibrahim hasan bai ji hadisi daga abi huraira ba bai da ruwaya sama'i daga abi huraira babu na 21 babu man kariha an yi tsaye akiba baban da ke bayanin to wannan hadisan duka suke zaburar da duk wanda ya san darajar karantar da ilimi da isar da shi ga wanda zai amfana da shi babu man kariha an yi tsaye akiba baban wanda yake kin a taka mishi baya a take mishi baya an yi tsaye a kibawo shine tawdiyatul kinayatun ne alal mashi khalfa ahadin qalu fulan abinda ake nihi dai kawai shine a rika take mishi gargada yana gaba ana biye da bayan shi saboda girma ko saboda jiji da kai hadisi na 200 da a wannan kuma baban shi daban mu kai gare shi ba tana yiwa ko ya kawo shi yace babu man kariha sai hadisi na 244 al-imam yake ce haddathana abubakar ibn abi shayba haddathana suwaid ibn amri an hammad ibn salma an sabit an shu'aib ibn abdullah ibn amri ana abihi kala yake cewa ma ru'ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam akul muttaki'an ba a taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ce a kishin gida ba dan ya hudi illa yace akulu kama ya akulu al-abdu ashrabu kama yashrabu al-abd zan ci kamar yadda bawa yake ci kuma zan sha kamar yadda bawa yake sha ci a kwance ko ci a gide ci ne na masu jiji da kai ya ce kaddu da ɗaya wala ya ɗau a kibahu rajulani ko mutum biyu bai bari suna take mishi gargada annabi sallallahu bai bukatar wannan ya hana su qala abul hasan abul hasan yake cewa haddathana hazim bin yahya haddathana ibrahim bin al-hajjaj sami haddathana hammad bin salma qala abul hasan aidan wa haddathana ibrahim bin nasr al-hamdani sahib al-faqih sahib al-qafiz haddathana musa bin isma'il haddathana hammad bin salma ya kawo wani sanadi ne koro ɗalibin alimamu ibn maja ne abul hasan rahimahullah nan da yake cewa wala yadu akibahu yana nihin kada a yi tahiya a bayan shi annabi sallallahu alaihi yana ce musu ku bar bayana ga mala'iku kuma darura tan khadimul wahid fa iksaru la yakunu illa li hitisham wa tajammul wa takallub duka azama kai ne da dora ma kai bayan Allah ba su kasance masu dora ma kai ne da kallafa ma kansu girman kai abul hasan yake cewa abul hasan shine ali ibn ibrahim ibn salmat al-qattan ɗalibin ibn maja ne wanda yake da wannan nuskar da muke karantawa al'ada shi yana ambatar wasu sanadai ba tare da wasuɗa ba ga ibn Majah cikin malaman shi wasu daban cikin wannan nuska saboda yana da uluwi a ciki kamar yadda ya a cikin wannan sanadin guda biyu cikin kowanne daga cikinsu yana da malamai guda biyu wanda tsakaninsu da Hammad ibn Salama da wasuɗa ta ibn Majah sai ya kasance da Hammad ibn da Hammad mutum wasuɗa guda uku ce shi yasa yake ambato Abul Hasan ibn al-Qattan yake ambato a ce kala Abul Hasan ya kawo wani sanadin daban nan gurin yace wa ka'annahu wa za'a hazal babu an fi kitabatil ilm kamar ya kawo wannan baban ne akan rubuta ilimi dan saboda ladabi na malamai ay taqaddamu ala talamiza fil mashi fatanabbaha bi hadha ila anna tarkahu aula nan ya ka mana hadisin cewa annabi bai so wani ya take mashi baya yace dan saboda har cikin babi na ilimi ana yin wannan sai ya nunin cewa barin shi shine yahi tarkuhu shine aula ya akulu muttaki'an yana ci a kishingide yace huwa an yatamakkana fil julusi shine kasance yana da damar zama a tarabbu'i ko kuma a zamne awisina da zara ko kishingidar da bayan shi ko aza kafa shi ɗaya bisa ɗaya a bisa ƙasa duk wannan ya saba ma ladabi na cin abinci wani bangaren aiki ne ma na masu girman kai da aiki na masu niyyar cewa to wannan za a shari da yawa wani zaman da zai yi zama ne wanda zai yi nunin cewa tuwon nan ya yi shirin diyawa zai ci wanda kuma mu ne mun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fasto sulusuli da ami wa sulusuli sharabi wa sulusuli nafsi yace abinda ake ni da ittika'i nan shine karkatuwa da kuma shingido akan wani bangare guda kamar yadda mutane da yawa suke aikatawa wala yudu akbahu yace ba a tahiya a bayan annabi alaihi salatu wasallam mutum bi rakma ba su take mishi gargada to balle kuma a ce mutane masu yawa wannan karshe ne wani annabi sallallahu wajen kaskantar da kai da shi da sahabban shi ana tahiya yana ganin dukkan su ɗaya ne babu bambanci tsakanin shi da su kaskantar da kan shi ne da tawadu'un shi ba mai girman kai bane alaihi salatu wassalam hadisi na 245 al-imam yake ce haddasana muhammad ibn yahya haddasana abul mugira haddasana mu'an ibn rifa'a haddasani ali ibn zid قال سمعت القاسم بن عبد الرحمن يحدث عن ابي امامه قال يتي مر النبي صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر نهو بكي الغرقد النبي صلى الله عليه وسلم ya wuce wata rana da wuni mai tsananin zahi kamar irin wannan yanayin da muke ciki yace ya wuce wajen baki ulgarqat makabarta ta mutanen Madina wa kana nasu yamshuna khalfa mutane suna tahiya bayan shi falan ma sami a sautan ni'ali yayin da yi sauti na takalma wa ƙara zalika fi nafsi sai wannan ya hada cikin ran shi fajalasa hatta qaddamahum amamahum sai ya tsaya sai da suka wuce gaban shi lillahi ya qawfi nafsi shay'un min al-kibr saboda kan wani abu ya shiga cikin ran shi na girman kai sallallahu alaihi wasallam yace haza ala hasbu zannur rawi wannan zato ne na marawaci cewa wai kada wani abu na girman kai ya shiga cikin shi faƙar la yakunu sabab zalik tana yi wa zamana sababin da annabi ya tsaya suka wuce gaba ba wannan bane sababin dan annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas ko suna bayan shi girman kai ba zai shiga kanshi ba bar gairuhu kama sa yaji fil hadisi la'ati bare ce a ce wani abu ne daban shi yahi kamar yadda zai zo cikin hadisi na gaba wannan kuma dan saboda nuni ne akan cewa la dafu halatul bashar rauni na dan adamu annahu mahallul afati kullu cewa shi guri ne na wannan alloba dukkanta babu wani mai isma ma'asumi sai Allah madaukin sarki fala yan bagi da iktirar kan mutun ya iktirar ya rudu kan shi ya ga cewa shi ya kai wata martaba ta ziya bai bukata kari yace bari ya kasance kullun yana cikin tsoro kullun yana cikin daukan al'ahwar da nisan ta game da duk abubuwan da zasu kai shi zuwa ga rusa ayyuka hadisi na 246 al-imam yake cewa haddathana ali ibn muhammad haddathana waqi'u an sufyan an al-aswad ibn qais an nubayh al-anzi daga jabir ibn abdullah yake cewa kana annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi ya kasance idza masha masha ashabuhu amamahu in yana tahiya sahabban shi suke tahiya gaban shi wa taraku zaharahu lil mala'ika sai su bar bayan shi idan mala'iku ka ganin kyarara an hudi cewa dalilin da yasa bai so su tsaya a bayan shi ba don saboda girman kai bane annabi sallallahu alaihi wasallam ko sun tsaya bayan nashi girman kai ba zai shige shi ba ga illan nan an hade ta babu na 22 babu lusati bi talabatil ilmi baban wasiya ga daliban ilimi hadisi na 247 al-imam yake cewa haddathana Muhammad ibn al-Haris ibn Rashid al-Misri haddathana al-Hakim ibn Abdah an Abi Harun al-Abdi an Abi Sa'id al-Khudri an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai yake cewa sayatikum aqwamun yadlubuna al-ilma yace wasu mutane zasu zo muku suna neman ilimi fa iza ra'aytumuhum idan ku gansu fa qulu lahum marhaban marhaban ku ce musu marhaba marhaba bi wasiyati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da wasiya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana wanda annabi yayi wasiya mu kula da su ya ce waƙanuhun kuma ku sa musu dangana ku gamsar da su wajen ilimin waƙanuhu ma'ana ku karantar da su ku sa musu dangana abin da suka zo nema na ilimin su same shi wakila ana cewa rahaballahu bika tarhiban fa wada marhaban marhaban tarhiban ma'ana shine tarhib tarhib ake ne wannan al-imam tirmizi ya huddo shi hadisi na gaba hadisi na 248 al-imam yake cewa haddathana abdullahi ibn amir ibn zurara haddathana al-mu'alla ibn hilal an isma'il qala dakhalna ala al-hasan ibn uduhu mun shigo wajen hasan muna gaida shi gaisuwa ta marar lahiya hatta mala'an albayt sai da muka cika ɗakin fa qabada rijlaihi ya tattare kawahuwan shi sun makala sanai ce da khanna ala abi huraira na udu mu ma wata rana mun tafi wajen abi huraira muna gaishe shi mala'an albayt muka catta mala'an albayt sai da muka cika ɗakin shi ma ya nade kawahuwan shi sannan ya ce mun shigo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana kishin gida a wannan hakarkarin shi falamma ra'ana lokacin da ya gamu sai ya tattare kahahuwan shi yace wasu mutane za su zo muku suna neman ilimi to ku yi maraba da su kuma wa hayyuhu muallimun ku gaishe da su kuma ku karantar da su kala sai ce fa adrakna wallahi aqwama ma rahabu bina ce wallahi mun gamu da wasu mutanen da ba su yi maraba da mu ba wala hayyuna ba su gaishe mu ba wa allamuna illa ba da an kunna nasabu ilaihim fayjifuna kawo muna zuwa wajen su neman ilimi suna yi mana wauta wannan yana nihin sabanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wasiya amma wannan hadisi maudu'i ne hadisi ne na ƙarya bai tabbata ba wa haza min adatul arbi yaquluna da dakhil ala ce wannan al'ada ce ta laraba wanda ya shigo a ce mishi maraba maraba fi'ila ce ta abun nan ta irhabu bihi marhaban aw laqitu marhaban wasi'atan arhaba shine ba mu ji ana cewa barhabatul bait haraba ta daki wanga salam ta daki ko kuma wannan rahaba to an ciro shi ne marhaban kin an ciro shi ne da a sai a yalwa yalwa ma'ana ka gamu da guri mai yalwa al'ada ce ta jahiliya suna ma mutum addu'a da tsawon kwana kamar su ce an maraka Allahu alfa sana wal maradu hana tahiyya shar'iyya gaisuwa ta musulunci ya yace mun tare da wasu mutane kamar a ƙi kawo shi gaba ɗaya ma a ana yi mana ana yi ko da an ce maudu'in nema malamai suna yin sharhin shi da bayanin duk abin da yake cikin shi suna nufin alaƙadar sihatihi ko da an ƙadarta cewa wani ya binciko ya samu ingancin shi dan saboda maudu'i na cewa hadisi da ifi ne ko kaza ne aya wajen malaman hadisi ijtihadi ne na malama tana yiwa wani da zai raunana hadisi wani kuma gobe binciken shi kai mishi cewa hasan ne to kuma wancan da ake to kawai mu bar shi tunda maudu'i ne kaga an bar alheri ba karami ba suna yi sharhin shi akan cewa ala fardi sihati amma kaddara ya inganta to ga sharhin shi eh wannan shine asalin magana ai da ake yi dan saboda duk hukunci idan an samu illa ta bayyana illa ta usulul fiqh ga dalilin da yasa aka yi kaza to wannan illar da daga ta kauce hukuncin nan ya sauya alhukum ya duru ma illati wujudan wa adama hukunci yana kewayo tare da illar shi ko ta in tana nan ya tsaya in bata nan ya gushi tunda mu yanzu babu zancen cewa wani ya ce mala'iku a bayan shi za a bari shi yasa aka ce babu aula da a ce da a ce ya kiyaye shi yahi amma ba a ce ba in wani yayi wasu suka bi bayan shi haramun ne ba magana haram ba ake tarkul aula ne ake da tarkul afdal an ce wafi zawa'idu a cikin zawa'idu yace sanadin shi akwai rauni saboda mu'alla ibn hilal ya kareta shi al-imamu ahmad yace makareci ne dalilin wai da yasa hadisin nan ya zama na maudu'i ne yawa yanzu shine ai maganar da kake malam zulki gashi ai mun ce yana da wannan yana hadisi ne maudu'i to amma ga sharhin shi kuma har yana dogon bayanin cewa al'ada ce ta larabawa kaza kaza da yace mun tar da mutane yake cewa da yace mun tar da wasu mutane zahirin shi shine cewa magana Hassanul Basri ce yake kai kuka zuwa ga wasu mazaje wanda sun nemi ilimi wajensu suke musu girman kai kuma suke musu wauta gami da su karantar da talakawa da miskinai ba su kula da wannan ba wannan kuma bayan sahabban annabi sallallahu alaihi yake ni ba sahabbai ba sahabbai ba su fanta da wannan ba a cikin zawaid yace sanadin shi mai rauni ne mu'alla ibn hilal ahmad yace makaryaci ne ibn ma'in da wani shi sun ce makaryaci ne an nasaba shi ma zuwa kirkiro hadisan ƙarya mugun mutum ne isma'il shine ibn salam an yi ittifaki akan raunin shi hadisin yana da shahid a cikin hadisin sunan tirmizi shi ma kuma wanda ba a san ta hanyar shafi sai abi harun in ka ga galibi hadisin ƙarya sun kawo shi musamman cikin irin wannan wani da bai san fannin ba bai san sha'anin ba sai ce to ya aka yi kuma an ce hadisi ƙarya ce tsagwaranta kuma a kawo a yana da shahid yana da shahid ma'ana abin ya tabbata ta wata hanyar daban ba shi bane madogara ba da shi aka dogara ba ya zo ta wata hanya ko hanyoyi daban ko kuma abin ya tabbata a cikin ƙur'ani yana da asali dai abin a cikin shari'a ba wani sabon hukunci yake kawa ba wanda babu a ko'ina sai cikin shi shi yasa ka gane mana isharar cewa yana da shahid a cikin sunan tirmizi na 249 al-imam yake cewa haddathana ali ibn muhammad haddathana amr ibn muhammad al-anqari an ba'ana sufyan an abi harun al-abdi qala yake cewa kunna iza atainan aba sa'id al-khudri mun kasance in mun zo ma abu sa'id al-khudri sai ce marhaban bi wasiyyati rasulullah sallallahu alaihi wasallam maraba da wasiyar ma'aiki alaihi salatu wassalam qala lana innan nasa lakum taba'un ya ce mana lalle mutane masu biyayya gare ku ne wa innahum sayatunakum min aqdar al-ard lalle za su zo muku ta yanki yanki na ƙasa yatafaqahuna fi dini suna neman ilimi a addini fa iza ja'ukum fastawsu bihim khairan idan sun zo muku to ku yi wasicin alkhairi da su ku yi wasicin alkhairi da su wannan shi kuma mai rauni ne da ifi ne ma'ana ma'ana ku nemi wasiya da nasiha a gare su akan kawunanku a cikin shi akwai mubalaga ta inda aka umarce su su tsaretar da kansu gami da wani lamari su tsaya su ba ma wannan mutane da suka zo neman ilimi haƙƙinsu na ilimi da suka nema da hamsin na ga hadisi sha nawa ne suka mana saura kuma yi da sashi kun ga lokacin da nake son mu samu a ce rana ta yau mun wanda suka yi sauran takadimin bahasin nan mu samu awa biyu ko uku kowanne mu bashi lokutan da zai yi takadimi to yaya kuke gani kuna iya daurewa mai irisa wannan rana ta wai zamana in mun taho ban mu da komai abin da ya shafi wannan kawai takadimul buhusu ne zan mi dan ban ni bukata sama da rana ta wai nan mu ƙara wani darasi ba ha lokaci ba gare ni kawai wannan ladan da muka gani malamai suna faɗa shi yake zaburar da ni nake daurewa ina zawwa muna karatu amma a amaliki na na idara bisa bari na bada karatu ba wanda zai kasance wannan ayyukan suna kasan shi ya tsaya har ya samu lokacin bada karatu shi yasa in zan taho nan gurin da kuke ga muna zuwa muna dan samun dama dama na sa musu ka'ida ne in na taho muna darasi ko ma wane ne zo ka a bar shi tu ya taho ya zamana kawai hamu kari inda dama na ba su da ba zan mu yi darasin ba ba zan mu kare shi ba kenan mu gani in yau zan mu yi da sashi hadisi ina goma sha ne suka yi saura mu yi gaugawa mu yi tarhisin su mu kare su mu idasa wanda yake abin nan sai mu tafi in kuma kuna ganin rana ta yau mu bar shi rana ta muka taho sai mu in rana ta yau muka zo sai mu idasa shi in yi so mu idasa wannan mu idasa sharhin wannan takadimul buhusin amma sai dai kuma an bari muka rana to ba kowa bane ya samu takadimi wanda ya takadimi yayi wanda bai yi ba ba zan mu kara wani darasi gaban da dama kara wani lokaci minti biyar bai yayi in ya zama na kuma matsewa za a sa minti biyar a kayyade zai zama na kawai bata lokaci ne muka zo ba fa'ida amfanin abin muke so na bahasin ba kawai sunan an yi ba nan kawai zan mu takaita abinda muka ga abinda hali ya kama kawai shi za a yi subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullah